بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ينن أصابت 27 ga watan Ramadan yau hijira ne da shekara 445 daidai da shida ga watan hudu na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai taron albarka masallacin bohol wanda ke da adireshin namba 58 a nan real quarters fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin bibiyan tarjamar alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci kuma a wannan wata mai albarka a cikin wannan darare masu alkhairi idan ba a manta ba muna cikin suratun nahal sura mai namba ta goma sha shida a ainihin jeren giya surun alkur'ani daga sama zuwa kanta a jiya karatu ya tsaye da mu a aya mai namba ta talatin da ɗaya yau za mu tashi aya mai namba ta talatin da biyu a wannan sura insha Allah wannan kuma shine darasinmu na shida a cikin wannan sura kuma shine na ƙarshe a wannan zango na wannan wata insha Allah da abin da ya farko zai yi ƙarshe wannan shine darasinmu na ƙarshe a yau a cikin wannan Ramadan na shekara 1445 bayan hijira shekara 2024 miladiya Allah rama bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
ajiya qur'ani yana bamu labari cewa za a cewa masu takawa ma za anzala rabbukum suka ce qalu khaira للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين سنسج جنات وعدن duka wannan kamar akwai muƙabala da waɗancan ayoyin na baya alladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim nan kuma tayyibin can kuma iza qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin nan kuma qalu khaira ana fahimta wannan shi abin da suke cewa muƙabala Allah ke cewa waɗancan mutane da Allah ya ba su aljanna aljanna zama wanda ruwa iya gudana ƙarƙashin gidajensu kuma suna da lahun fiha ma ya sha'un duk abin da suke bukata suke so to Allah ya ce suna da shi a aljanna duk abin da suke bukata duk abin da ransu yake so to Allah ya ce suna da shi a cikin aljanna hakanan kuma Allah yake sakayya ga masu takawa kazalika yajzi Allahul muttaqin to masu takawan nan suwaye sai Allah ya ce allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin sune waɗanda mala'iku suka karɓi rayuwarsu ai li qabdi arwahihim mala'iku sun zo karɓar rayukansu a lokacin suna cikin tayyibin ai tahiri min shirk sun tsarkaka daga shirka rai matsarkakiya daga shirka ita ce ba. ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya Allah ya sa zukatanmu ne wannan suna cikin tsarki game da shirka game da kafirci game da saban da zai iya sabbaba musu shiga wuta ana ganewa a mujahid bin jabar ɗaya daga cikin malaman tafsiri ke cewa allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin ai zakiya af'aluhum wa aqwaluhum wannan rai sarkakakkiya ce wajen maganganunta da kuma aikace aikacenta rai tana samun tsarki in har ayyuka suka tsarkaka kuma maganganu suka tsarkaka yasa larabawa suke cewa innamal insanu ala ahmarihi shi ɗan adam iyakan jajayen abubuwansa guda biyu alƙalbuwar lisan da zuciya da harshe shi ya sa zuhairu yake cewa lisanul fata nisfun wa nisfun fu'ada falam ya baka illa suratul lahami wa dami ɗan adam a ba komai bane face abu guda biyu lisanul fata nisfun harshen sa rabinsa kenan rabin kuma zuciya ba abin da ya rigu ɗan adam sai fata da jini da tsoka da ƙashi da sauransu in zuciya da harshe suka gyaru to dan adam ya gyaru idan kuma zuciya da harshe suka ɓaci dan adam ya ɓaci ana fahimta to da suke fassara ta cewa fahimul mala'ikatu tayyibin shine zakiyatun zakiya aqwaluhum wa af'aluhum sun tsarkake ayyukansu da maganganunsu ba sa magana ta shirka ba sa magana ta sabo ba sa magana ta batsa ba sa magana ta zagi ba sa magana ta kushe ba sa magana ta hasada sun tsarkake maganganunsu sannan kuma sun tsarkake ayyukansu to irin waɗannan su ne tattawafahumul mala'ikatu tayyibin mala'iku za su karɓi rayukansu suna tsarkaka daga Allah tsarkaka daga zunubai wanda za su musu sanadiyar shiga wuta Allah ta'ala ya tsare a ɗaya daga cikin malaman tafsir yake cewa inna wafatuhum taqa ɗayyiba sahala da aka ce ɗayyibin ɗin to mutuwarsu za ta kasance cikin sauƙi Allah irinsu da ake cewa nashi ɗati nashi ɗa mala'iku masu ɗaukar rayukan masu imani suke lallashi da kwantar da hankali duk wanda ransa ya gyaru zuciyarsa ta yi kyau ya tsarkake rayuwarsa daga zunubai to babu shakka zai samu mutuwa mai sauƙi Allah ta'ala ya samu na cikinsu sai Allah ta'ala yake cewa udukulul janna za a ce da su ku shiga aljanna bima kuntum ta'malun sakamakon irin abin da kuke aikatawa a duniya an ce ku yi kaza kun yi an ce ku bar kaza kun bari to sakamakon shiga aljanna ne shi aiki sababi ne na shiga aljanna amma ba shi bane dole da za a ce kamar ciniki za ka yi ka bayar a baka na aljanna ba ka yi saba shi dai aikin sabab ne Allah ya ce ka yi kayi to da'an da kai wa Allah wajen yin da'an da kai wa Allah wajen barin to sai baka rahamarsa amma ba wanda aikin sai sai bashi aljanna babu shi ma'aikin Allah ya faɗi wannan da kansa sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wanda zai shiga aljanna sai wanda Allah ya lullube da rahamarsa sahabbai suka ce har kai ya rasul suka ce har ni illa an takammade ne Allah bi rahmatihi sai dai in Allah ya lullube da rahamarsa shi zai shiga aljanna amma aikin ka bai sai baka aljanna ba aiki sababi ne ana fahimta ai ko a duniya in kaiwa wani shugaba ko wani babba da'a to sai yi ma alkhairin da aikinka ba zai baka ba ɗa'a ta magana ko ɗa'a ta girmamawa to tana iya jawo wa mutum alkhairin da duk aikinsa ba zai bashi ba saboda ka irin wannan in Allah ya ce su yi gajina bai ma kuntum ta ambalul ai sabab ne sabab na ɗa'a ga Allah da bin dokokinsa da ƙauracewa duk abin da baya so Allah ya ga sun mai ɗa'a sun biyi sun yadda to sai ci to ga kyauta nan fiye da abin da kuka aikata Allah ya samu dace na'am daga nan fa هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك na'am كذلك فعل الذين من قبلهم mm.
وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ce su kafare ba abin da za su jira tunda an yi musu wa'azi ai mu'jiza ta zo an musu bayani fari da baki duk sun gane amma kuma sun ki imani sai Allah ke ce to me suke jira ne hal yanzuruna shin abin da suke dako shi ne illa an ya'tihumul mala'ika sai dai in mala'iku su zai ke musu liqabdi arwahihim lokacin da za su karɓi rayuwarsu anan za a ce alaysa haza bil haqq za ce wannan ma ba gaskiya ba ne tunda sun ce ƙorani sihiri ne sun ce bokanci ne sun ce waƙa ne duk abinda manzan Allah ya faɗa ba gaskiya ba ne aka suka faɗa to idan mala'ikan ya zo karɓar ya ce to wannan ma ba gaskiya ba ne ba abin da suke jira su gani na zahiri illa mala'iku su zo domin karɓar rayuwarsu kawai amma duk wata hujja duk wani dalili da zai sa a yi imani a riga an faɗa musu duk wani abu da zai karya musu zuciya duk wani abu da zai sa su bar waccan hanya ta sabo su hau kanyar imani to ba abin da ba a faɗa musu ba ba abin da ya rage illa a ce yau mala'iku sun zo domin karɓar rayuwarsu shi ne halayen zuruna illa an ta'ace humul mala'ika ba abin da suke saurara kuma da ya rage musu face a ce mala'iku sun zo domin karɓar rayuwarsu ana fahimta idan mala'ika ya zo kuma magana ta ƙare yau mai raunar mala'ikata la bushira yau ma'izilil mujrimin wa ya na hijira mahajura ran da mujirimi ya ga mala'ika to ba albishir ana gane ko babu albishir daga na suke cewa hijiran mahajura ƙauracewa ƙauracewa shi yasa duk ɗan adam ɗin da ya ga mala'ika a duniya to dama ranar ba zai kun a duniya ba in dai idan ka ya nuna ma mala'ika to ranar kabar duniya ba za ka kwana ba ana fahimta ko mala'ikun nan kala biyu ne akwai wanda ganin su alkhairi ne akwai kuma wanda ganinsu zai ma nuni cewa makomarka ba ta da kyau ana fahimtar wannan so kuma la ya asuna Allah ma amarahum ne wai fa'alu da mayumaru to idan mala'iku suka zo domin karɓar rayukansu iji Allah aw ya atiya amru rabbik in ba jiran mala'iku suke ba wajen zo karɓar rayukansu to abu na biyu aw ya atiya amru rabbik ay al'azab aw al qiyama ko dai Allah ya riske su da azaba a duniya kamar yadda aka kisfar da al'ummatai daban-daban daban fa kullun akhazana bi dhanbi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhazatu sayha wa minhum man kasabna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusuhum yazlimun ba abin da suke jira in ba mala'ika ya zo ya karɓi rayuwarsu ba sai dai kuma Allah ya musu azaba irin waɗancan ko iska ta zo ko kisfewa ta zo ko girgizan ƙasa ya zo ko Allah ya turo ambaliyan ruwa ta tafi da su shi ne ɗayan abin da suke jira in mala'ikan karɓar rai bai zo ba to ko wannan suke jira abu da uku kuma ko ƙiyama suke jira ne auli ƙiyama ko kuma ce a'a rayuwar ta ƙare gaba da ƙiyama za ta tsaya ba abin da suke jira illa ɗayan ukun nan ko dai mala'ika ya zo suna wannan yanayin ba su ba ransu ya fita ko kuma Allah ya kisfe su da kansa ya dammara su ya halaka su ko kuma a'a ana wannan zuwa da dawowan a ce kuma mala'ika an bashi umarni ya busa kawai kiyama da zai shi duk kafiri ne ɗayan uku nan yake jira a rayuwarsa ba abin da yake jira fiye da wannan yasa an aka yi wa'azi aka yi wa'azi ɗan adam bai ɗauka ba to Allah iya wa'azi da kansa yasa a wani gun yake cewa zakirhum bi ayyamillah amma su wa'azi da kwanukan Allah Allah iya wa'azi da kansa ana fahimta amma wa'azin Allah ba daɗi ba idan ya yi wa'azi to dole ko abi ko a mutu gaba ɗaya ana fahimtar wannan to sai ma yake cewa ko dai su jira alkiyama suke jira ta zo musu ko kuma azaba daga Allah ko wata jarrabawa kazalika ai kama fa'ala haula kamar yadda dai waɗannan mushrikai suke ma ya rasulullah fa'ala allazina min qablihim haka waɗanda suka gabace ka ake musu tun daga annabi nuhu alaihi salam har zuwa annabi isa alaihi salam ba manzan da ya kubuta daga izgilin kafirai da cin mutuncinsu ba manzo ɗaya da ya kubuta daga irin shari da kaidi irin na waɗancan miyagun mutane yasa Allah ke lallacin manzon Allah cewa haka aka aikata wa magabatan ka ba akan ka aka fara ba ine kazalika fa'ala alladhina min qablihim min al'umam kazzabu rusulahum an karyata manzannin su fa uhliku sai Allah ta'ala ya halaka su sai Allah ya ce wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba duk abin da aka yi musu Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai Allah ya ce su ne suka zalunci kawunan su amma Allah bai zalunce su ba inna Allah la yazlimu nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yazlimun Allah baya zaluntar mutane da kansa ma a hadisul qudsi yake cewa inni haramtu zulma ala nafsi faj'alhu bainakum muharraman fala tuzalamu amma Allah yake cewa a wannan ni na haramtawa kaina zalunci kuma ku sanya zalunci zama haramun a junanku sannan kar kowa ya zalunci kowa kuma a wani hadisi manzon Allah yake cewa az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah ki zalunci duhu yake zama a ranar alkiyama duk azzalimi iya da abin tausayi a lahira iya da abin tausayi ba za ma ka so gan shi ba ba abin da yake ƙara wa ɗan adam nisa daga rahamar Allah da nisa cikin azabar Allah illa zalunci an bayyance wannan Allah ya raba mu da zalunci na'am daga nan fa
فأصابهم سيئات ما عملوا Hmm.
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah ta'ala yake cewa fa asabahum sayyi'atu ma amilu ay sayyi'atu ma amilu asabahum mummunan abin da suke aiwatarwa suke aikatawa to ya cin musu ya same su in izgirin ne in kafircin ne in butulcin ne in zagin ne in kaza ne in kasa ne to asabahum abin ya zo ya riske su ana fahimta kine fa asabahum sayyi'atu ma amilu duk abin da suka kasance suna aikata wani mummuna to ya zo ya riske su ya zo ya cin musu ya zo ya kama su inji Allah yasa dama inna Allah la yumli biz zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflih Allah ta'ala iya talala mai kamar sake ga azzalimi a lokacin da zai kama ya lam yuflituhu ba wanda zai kubutar da shi ana fahimtar wannan to Allah ya ce fa asabahum sayyi'atu ma amilu abinda suka kasance suna aikata mummuna to ya riske su ai uqubatu kufrihim shine aqibar kafircin su wa amalihim alkhabisa da kuma ayyukan su munana ƙarshen ya riske su dama an ce innamal a'malu bil khawatim shi ayyuka result din ƙarshe ake dauka shi yasa duk azzalimi duk mujrimi ya baka tausayi kare baka sha'awa ƙarshen su ba shi da kyau sunnar Allah ce ba wanda ya mujirmanci ba wanda ya zalunci in ba Allah ya mai gyaɗar dogo ya tuwa ba to tun a duniya ƙarshen su ba shi da kyau tun a duniya ballantana kuma aje mu kuma lahira shi yasa Allah yake cewa fa asabahum sayyi'atu ma abilu ga Qur'ani ya bamu labarin al'ummatai da yawa a baya ai sun yi zalunci sun yi mujirmanci sun yi kafirci amma ƙarshen su bai kyau ba tun daga mutanen annabi nuhu alaihi salam mutanen annabi salihu alaihi salam annabi hudu annabi shu'aib annabi lut duk ƙarshen su bai kyau ba har zuwa annabi isa ƙarshen mutanensa shi ma bai kyau ba har zuwa manzon Allah ga yanda aka yi musu a badar ai an kashe ka manya-manyan jigajigan kafirai a badar har aka dinga jefa su a rijiya manzan Allah ya zo ya tsaya yake cewa wane wane shin abin da nake faɗa ma ka gan shi wane wane yake kama sunansu sai umar ɗan kaɗa ke ce ya rasulallah matu ba matu sun mutu ba ba za su shiga ba sai ke cewa ya umar wallahi yanzu abin da nake faɗa musu ba ka fi su ji ba suna jin abin da nake faɗa musu illa su ba su iya ba da amsa amma suna ji saboda ka duk azzalimi ƙarshen su ba shi da kyau abin da ya aikata sai ya same shi dama hi zalunci dan aike ne sai ya dawo da alkhairi da zalunci duk inda ka harba su sun dawo ko kanka har zuriyar kama tunda Allah ya bamu labari a kafi ai bawan Allah ne mutumin kirki ya mutu ya bar yaya kanana ya binne dukiya a karkashi ya sa katanga ya daga can ba su girma ba suna yara katangar ta, ta lalace za ta zube Allah ya turo Kadir da Annabi Musa alaihi salam ya ce a tada wannan katangar amma ƙarshe sai yake cewa fa'ammal jidaru fa kana li gulamai ne timin fil madina wa kana tahtahu kanzul lahum sai yace mai kana abuhu ma saliha ba musu mutumin kirki ne nagartar uban ta sami 'ya'yan. an fahimci wannan shi yasa akwai wani magabaci yana ce masa Malik bin Walid ibn Hisham ya kawo maganar a cikin littafinsa na sira yake cewa da ya mutu ɗaya ne daga cikin wanda suka yi mulki aka ce matarsa ɗaya daga cikin matarsa da ya bari kowace ta samu dinari sama da dubu tamanin wannan fa timini ne na matan aure saka ebu wannan dukiyar banda yaya ya ce kuma ya ga umar bin abdulaziz ya mutu ya bar dinari goma sha biyar kawai kai dinari goma sha tara biyar aka yi masa likafani da shi hudu aka sai gunda za a bin da shi da shi ya bar dinari tara ga 'ya'yansa ga matansa amma mutum ya ce wallahi da idona akwai lokacin da ɗan gidan umar bin abdulaziz ya ba da dokuna sama da ɗari a taimaki addinin musulunci amma wancan da ya mutu ya bar waccan dukiyar ya ce na ga ɗansa iya bara iya ba mutane iya bara wal halle sauil khabisu wa tayyib walau a'jaba katul kabis kar zalunci baka sha'awa duk abin da aka tara na zalunci karshen sa lalacewa zai ba inda zai fa asabahum sayyi'atu ma amilu sai Allah ya ce wa haqa bihim ma kanu bihi sabiun abin da suke wa manzanni izgili to haqa aina zalabi ya sauka gare su duk abin da suka faɗa wa manzo na izgili na ƙaryatawa na kafirtawa na izgili to Allah ya ce wannan sakamakon ya sauko ya zo gare su ya cin musu ya kama su na'am daga nan ba وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا na'am ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين Allah ta'ala ke cewa wa qalan lil ladzina ashraku waɗannan da suka yi shirka suke cewa ai min ahli makka wa ghairihim da wa- mutanen makka da waɗansu su wa in kana hukmu amman li jami'il kuffar male ce ko dake hukuncin am ne ya haɗi dukkan kafirai gaba ɗaya ana ganewa ke suke cewa ai lausha Allahu ma abadna min dunihi da Allah ya so to ba za mu bauta waninsa ba ana fahimta kaga nan suna nema su kafa hujja da mashi'a qadariyya kuma gunda mashi'a shar'iyya ce take aiki ba za ka je ka yi mummunan aiki ba ka ce kuma ai Allah ne ya so nayi shi yasa aka ce alkhairu kulluhu lillah la- wa sharru laysa ila Allah ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik shi yasa Umar dan Khattab wata rana wani yayi sata aka zo da komai an hada za a yanke masa hannu wallahi ya amir wallahi Allah ne ne bata nayi sata nan Allah ne ce a'a kuma ai Allah ne ce me yanke ma hannu yake na magana ta kare ai. ba a kafa hujja akan Allah da mummunan abu wannan mashi'a ce shar'iyya anan Allah la ya amuru bil fahsha Allah bai umarni da mummuna saboda ka ba za ka yi mummuna kuma ka kafa hujja da Allah ne saka ba ana fahimta iska ce law sha Allahu ma asharakana wala walau sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala abauna ai da Allah ya so ba mu yi shirka ba kuma da Allah ya so ba mu- ba za mu bauta wani Allah ba mu din da iyayenmu gaba daya sannan wala haramna min dunihi min shay ba za mu haramta wani abin da Allah ya halatta ba min al-bahira was-sa'iba irin dabbobin da suratul an'am ta ba mu labari sun haramtar abin da Allah ta'ala bai haramta musu ba sai Allah ta'ala yake cewa wannan abin da kuka faɗa ba ku bane farau ai kazalika fa'ala alladhina min qablihim waɗanda suka gabace kuma aka suka yi sun yi sabo sun ga ba mafita sun ce Allah ne da sanin Allah suka yi kuma tuni Allah ya ce shi baya umarni a aikata mummuna inna Allah la ya'muru bil fahsha shi Allah yake cewa kazalika fa'ala alladhina min qablihim kazzabu rusulahum sun karyata manzannin su fi ma ja'u bihi cikin abin da manzannin suka zo da shi wa qalu misla qawlihim kuma sun faɗi irin abin da kuka faɗa hujjatuhum hadhihi annama yaf'aluna cewa hujjarsu kan wannan abin da suka aikata inna ma huwa bi mashi'atillah hakan wai da son Allah ne fa huwa radin bihi wai Allah ya yarda da ayi hakan wannan kuma hujja ce rushashiya Allah baya karɓa wannan dalili sai Allah ce fa hal ala rusuli ku dai manzanni babu abin da ke kanku illa al balagul mubin face isarwa isarwa mabayyaniya dukkan manzo da malami da yake wa'azi to Allah ta'ala ya dora mai sakon ya isar ne kawai amma latsa alaihim bi musaidis ba a kallafa ma dole sai ka da da mutane kan hanya ba inna ma anta nabi kai dai faɗa kawai abu kaza da kyau abu kaza ba kyau faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ana fahimta yasa a gurabe dewa sai Allah ya ce manzo Allah karka damu karka bata ranka karka higa cikin damuwa dan ba su yi imani ba karba da su kawai abin da aka aiko ka faɗa ka faɗa wanda ya bi ya tsira wanda kuma ya kibi zai haɗu da mai sakon ayi inna rabbaka labil mirsad ubangijinka iya madakata yasa aka ce wannan ba abin da ke kan manzanni fa hal ala rusuli illa al balagul mubin illa al iblag al mubin al bayyin face su bayani daki daki yasa da malami mai wa'azi ana buƙatar kai bayani karka dinga dunkulewa mutane hukunce hukunce kawai kana tafiya kana baro su a duhu ba daidai bane shi aikin annabawa shine aikin da malaman addini suka gada duk abin da yake bukatar sharhi da bayani kai wa al'umma ba a son ka tafi ka bosu cikin rudani duk abin da ya taso qur'ani ya ce kaza to kar kai gaggawa tsaya ka fahimtar da su in kuma ana cikin wannan yanayin wani ya daga hannu ya ma tambaya dakata ba shi amsa abin da zai fahimta wannan shine aikin dukkan manzo da mai wa'azi al-balagul mubin a karanto magana ta haramci ai bayani a karanto magana ta halacci ai bayani innal halala bayyin wa innal harama bayyin duk abin da yazo ai bayani wannan bayanin zai isa wani fahimta ya gane amma a dinga cukkuɗe abubuwa ana tafiya ana sauri sai an sauka sai an yi rabin qur'ani duk ba daidai bane wannan ko aya ɗaya za karanta a ramadan gaba ɗaya a fahimta ake so a gane saƙon ya isa in saƙon ya isa an ci riba ana fahimta ine wa ma ala rasuli ko fa hal ala rasuli ala rusuli ila al balagul mubin ba abin da ke kama zani illa isarwa isarwa ko mabayyaniya na'am ayata ga malam ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله تعالى قد بعثنا في كل أمة رسولا الله تعالى أيكا وكوش الأمة منزو كوش الأمة الله يتورى مسو منزو yasa wa ila adin akahum huda wa ila madina akahum shu'aiba wa ila samuda akahum saliha wa laqad arsalna musa ila fir'aun haka Allah yake fada kowace al'umma an tura mata manzo daga Allah kowace al'umma an tura mata manzo daga Allah an fahimta manzon nan idan yaji abin da yake cewa da su ani ibudullah ku bautawa Allah shi kadai wannan shine sakon farko da manzanni suke isarwa su hada mutane alaka su da Allah ku halittar Allah ne bayin Allah ne to ga abin da Allah yake so ku yi don ku zama kusa da shi mu wakilai ne mu yan sako ne ana fahimta duk annabi ba wanda yake da'awa don ya gina kansa ko don ya jawo kansa wani amfanin duniya babu iya so ya fahimtar da al'umma su gane ubangijin su ne kawai su gane matsayin su a gun Allah su gane me Allah yake so me Allah baya so to farkon da'awar manzanni kenan ani ibudullah wa ani ibudullah duk manzon da ya zo ku bauta wa Allah wannan shine tauhidi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi shekara 23 a matsayinsa na manzo shekara 13 a Makka shekara 10 a Madina amma shekara 13 Makka duk akan tauhidi aka yi ta duk an ibudullah din nan ana ake yi duk shekara 13 nan duk balahirar da aka yi duk abubuwan da aka yi na matsin rayuwa da hijira duk akan ani ibudullah din nan yasa qur'ani yake ba mu labari har ma suke cewa aj'al al alihata ilahan wahida yanzu a ci abu Allah ɗaya za a bautawa haba wannan wannan ai da'awa ce wanda mu taba jinta ma in hadha la shay'un ujab wannan abin mamaki ne ai ga lata ga uzza ga manata ga waye ga waye a ce duk a dunkule a bauta a yi wa Allah ɗaya ai bauta ta masa yawa ai haka suka ɗauka shi ne za a sanya abin bauta ya zama abu ɗaya to akan wannan aka yi ta fama a yadda a bauta wa Allah ɗin shi ma annabi nuhu da ya zo ya komi ibudullaha malakum min ilahin ghairu annabi shu'aibu haka annabi salihu haka annabi hudu haka annabi lutu haka duk wanda ya zo abin da yake kafawa mutane kenan ku yarda Allah kadai za a bautawa a bar shirka a bar hada Allah da wuri to duk manzo in yazo da wannan da'awar yake farawa ani ibudullah ku bautawa Allah wajtanibu tagut sannan ku kauracewa tagutu shine duk abin da ake bautawa ba Allah ba ana fahimta a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafinsa na usulu salasa da malamai suka mai sharhi da yawa sai yake cewa a at-tawagito khamsa ai shugabannin dagutu din da aka yi wajtani bi tagut akwai shugabannin su manya-manya guda biyar na farko ce iblis iblis ne shugaban dawagitai duk wani dagutu iblis ne shugabansa ana fahimta na biyu kuma wa man ubida huwa radin da wanda ake bauta masa kuma ya yarda a bauta masa din a dan wani haƙƙin Allah a bashi kuma iya so ya yarda shi ma dagutu ne wannan ana fahimta na uku yace wa man da annas ila ibadati nafsi da wanda yake kiran mutane a bauta masa ba a bauta wa Allah ba iya kiran mutane su bauta masa su mai da shi abin bauta to shi ma dagutu ne wa man da shay'an min ilmi al-ghaib da wanda kuma ya da'awar sanin wani abu na gaibu kamar bokaye da su maɗawagi tule wa man hakama bi ghairi ma anzalallah da wanda ya samu dama iya da iko da yanci yayi hukunci da abin da Allah ya saukar kuma ya ki yayi hukunci da wani abin da Allah ya saukar to wannan gaba ɗaya sune jagoran dawagi guda biyar ana fahimta to qur'ani ya ce wajtani bu tagut duk irin waɗannan irin su yawan su da irin su da magoya bayan su to Allah ta'ala ya ce ku kaurace musu faman yu'min billahi an gane ko a dama ka'idar sai ka kafir cewa dawur sanan ki imani ga Allah faqad samsaka bil urti lusqalan fi samalha dai ne kafir cewa wannan shine barin shirka imani ga Allah kuma shine tauhidul ibada ke yasa musulunci abu guda biyu ne da ba ba za ka ce ni Allah zan yi wa bauta ba amma zan dinga hada shi da wani abauta ba zai yi musulunci ka bai yi ba yanda za ka bauta masa shi kadai to haka duk abin da ya hana na tarayya ka kaurace masa to wannan shine yake yake haduwa ke zama musulunci amma ne kafur bi tahuti sai ya ce wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqala fi samalaha duk wanda ya kafircewa dagutu yayi bara'a da shi sannan kuma yayi imani ga Allah to yayi rike yayi riko da igiyar da ba ta tsinkewa ana fahimta mana yayi riko da tauhidi kenan sai malai yake cewa faminhum man hadallah daga cikin waɗanda aka turo wa annabawa akwai waɗanda suka shiryu suka ji da'awa suka ji saƙon Allah suka bi wa minhum man haqqat alaihi dalala daga cikin su kuma akwai wanda bata ya bata ya cin masa ma'ana an mai da'awa ya kibi wanda ya bi ya tsira ya shiryu wanda kuma ya kibi ya halaka ya lalace dama biyu ne ai duk annabi in yazo ɗayan biyu ne ko ai imani da shi ko a kafarce masa da'awarsa wa'ansu za su yadda su yi imani wa'ansu kuma za su bujire su imani yini fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alaihi dalala sai Allah ya ce fasiru fil ard ku yi tafiya a bayan ƙasa mana ku yi tafiye tafiye a bayan ƙasa asiyaha ilmiya irin tafiya ta ilimi yawon bude ido da ilimi ku yi ta tafiya a bayan ƙasa duk inda qur'ani yake bada labari nan gashi nan inda aka halakar da mutanen annabi lu har yanzu iya nan inda aka halakar da fir'auna har yanzu yana nan ku yi yawo idan ku ya nuna muku mana irin ayoyin da ƙur'ani yake babu labari ga irin abin da ya shafi safa da marwa suna nan a saudiya ga abin da ya shafi arifa dutsen arfa ga abin da ya shafi ka'aba duk abin da ƙur'ani su makamin ibrahim duk suna nan shi ne fasiru fil art ku yi tafiya a ban ƙasa mana in ji allah fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin a wannan yawon da kuke yawo na ilimi to za wa ƙarshen maƙaryata manzanni za ga irin ƙarshen su yadda ya kasance za ga inda aka dammara su aka halaka su ana fahimta to haka yake kara muku imani duk wanda dama an ce gani ga wani ai ya yi shi wani tsoron Allah yandun mulkinka da ƙarfin zaluncinka inda kai musulmi ne ka je ka gawon fir'auna a kwance ai dole ka ji wani abu a ranka yi ka san duk abin da kake ji ya dama ka ya shanye amma bai tsira agun Allah ba Allah ya gama da shi an fahimci wannan duk irin wannan Allah iya sa shi ne domin ya ƙara wa mutane imani ku yi yawo ku zagaya ku ga yadda Allah ya dammara wa'ansu mutanen yadda Allah ya halaka su duk da sun fi ku ƙarfi sun fi ku dukiya amma Allah bai kyale su ba to ku din abin da ake so kar ku haulayin su kar ku bi layi irin nasu yanzu duk dan luwaɗi idan iya fahimtar yaren Qur'ani yaji yanda Allah yi wa mutanen Annabi Lut ai ba zai yi ba in dai iya fahimta tunda mala'iku wata rana suna tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ce ya rasulullah duk inda ake luwaɗi fa ba ma zama a yarda ba mala'iku duk tahi suke manzon Allah ya ce saboda me sai suke cewa da shi a gabanmu a idanmu aka halakar da mutane annabi lut alaihi salam ko ba ma so idanmu ya ƙara gane mana irin wannan musiba mu ganta da idanmu ba ba ma so haka malaiku suke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake fahimta da yaren Qur'ani kaji irin wannan in dai da imani da kuma san rahamar Allah zaka bar wannan hanyar domin hanya ce wanda take dan adam zuwa da zuwa bala'i take kai zuwa ga halaka ana fahimta ine fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin zawo karshen makareta ina ya kare makareta manzani makareta Allah to ga karshen sunan Allah ya bayyana wa'ansu alamomi wanda za ku gane cewa Allah ya halaka su ala daga nan fa إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين Allah ya ce in ta haris ala hudahu har in kai kwaɗayi a kan shiryarsu yasa larabci yare yare ne mai fasaha da balaga akwai alhirsu bisod akwai alhirsu bitha almusallasa akwai alharisu mai sin kuma kowanne ma'anarsa daban kowanne in ka ce alharisu bisod to mai kwaɗayi wajen aikin alkairi kwaɗayin a shirya kwaɗayin abi Allah idan ka ce alharisu an gane ko alharisu bisin alharisu bisin to mai gadi kake rabi yini alharis ana fahimta idan ka ce kuma alharisu alharisu bisa almusallasa ko manobi kake rabi akwai yaren da ke da wannan balagan ba larabci ba duk za ka ji kalmar kusan ɗaya ce amma kuma wannan wannan wannan wannan wannan wannan domin shi ne afasahul lisan shi ne yare mafi fasaha a duniya ana fahimta to Allah ce in ta haris ala hudahu in kai kwaɗai a kan su shiriyu ya rasulallah kwaɗayinka su shiriya su bi Allah su mutane kirki kuma can asali wa qad adallahumullah kuma can asali dama can ɓatattu ne a gun Allah to sai Allah ya ce fa innaka la taqdiru ala zalika duk iya wa'azinka inda Allah ya sa mutum halaka ce karshen sa ba za ka gamsar da shi da daidai ba yasa za ka ga wani in dai dan hujja ce da gamsuwa da zama da malamai ya kamata ya bar wani aikin zulubi ai to amma in Allah bai so shi da samun rahama ba sai ya toshe masa majejin gaskiya kullun sai ya ji gaskiya ma ba zai aiki da ita ba ana fahimta sai Allah ta'ala yake cewa fa inna Allah la yahuda man yudil hakika shi Allah baya shirye da mutanen da dama can batattu ne yasa ita shirye nan da kuke gani kala biyu ce akwai hidayatu irshadin akwai hidayatu tawfiqin hidayatu irshad shine aikin annabawa da malamai shiryarwa ta nusarwa a shiryar da kai da aya da hadisi ana fahimta yasa a wurin Allah ke ce innaka latahdi ila siratin mustaqim kana shirya da mutane zuwa ga tafarki madaidaici a wani gunku muke cewa innaka la tahdi man ahbabta to hidayati irshadin shine aikin annabawa da malaman addini amma hidayatu tawfiqin aikin Allah ne ayi wa'azi a gane wa'azi ayi aiki da wa'azi to sai wanda Allah ya so ana fahimta sai wanda Allah ya so hidar rahama al'umma sama da ɗaruruwa ko dubbai za su ji wa'azi amma akwai yiwuwar ‘yan kaɗan ne Allah zai ba su ikon aiki da wa'azi to wani hini hidayar taufiƙin Allah ya magam da katar wajen aiki da wa'azin da aka yi ma amma shari'a ta nusarwa abu kaza haram abu kaza halal abu kaza Allah na fihi da shi abu kaza Allah na so to wannan shine shiryarwa da malamai suke yi amma ka zama bawan Allah mutumin kirki zuci da baki sai dai in Allah ne so amma ba zalakar mai wa'azin da za su dawo da kai haka in Allah ya yarda in in tarihis ala hudahum fa inna Allah la yahda man yudil in kaso in kana kwadayin su shiriyu in Allah bai yi shirye su ba to babu shakka Allah baya shirye da mutumin da dama can batacce da cikin ilimin sa na shari'a yasa ga Abu Talib mahaifin manzon Allah ka yi baffan sa kenan mahaifin sayyidina Ali radiyallahu anhu manzon Allah ya so ya so Abu Talib ya mutu a cikin musulunci domin ya ba shi gudunmawa ya taimake shi kuma ga shi babbansa ne ɗan uwan mahaifinsa ne dab da ajalinsa manzan Allah ya zo ya same shi da hida su abu jahil da sauran wa'ansu yake cewa ya am ƙulla ilaha illallah ya babba abinda nake bukata da kai ka ce la ilaha illallah idan ka faɗi wannan kalmar to ita za ta tsaye ma a gaban Allah ba za a ma azaba ba ana fahimta sai yayi kaman zai faɗa ke ce kuma a targabu an millati abdul mutalib yanzu ka ƙi kwaɗayin addinin iyaye da kakannu za ka mutu addinin yara yanzu yaran za ka biya da ƙarshe da yake cewa ana ala millati abdul mutalib da wannan kalmar ya mutu cewa shi iyakan addinin gargajiya da iyaye da abin nan al'adu da gargajiya a wannan tsarin ya mutu manzon Allah ya damu sai Allah ke ce innaka la tahdi man ahbabta ya rasulaka ya haƙuri wanda Allah ya kaddara masa bata ba kai saka shirije ba an gane ko innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha Allah ne ke shirye da wanda su Allah ka shirye da mu tabarki madaidaici sai Allah ta'ala yake cewa in tahriz ala hudahum fa inna Allah la yahda man yudillu wa ma lahum min nasirin ba kuma da ba su da mataimaki daga Allah aymani ina min azabillah duk wanda ya halaka ya bata to Allah ya ce ba shi da mataimakin da zai taimake shi to ina ganin insha Allah za mu zo inda za mu tsaya sanadiyar gunna mu a cike yake da baki kuma kamar yadda aka sanar yau ce ranar rufe wannan karatu insha Allah na farko dai abinda muka faɗa daidai Allah ya bi muladarsa kuskure da tuntuban harshe muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna yi wa Allah godiya da ya ba mu lafiya muka yi amfani da ita wajen raya wannan darare Allah mun gode maka da karaya muka ba mu lafiya da dama da yanci da walwala har muka ribaci wannan darare na ramadan wajen wannan ayyuka na alkhairi tun da aka fara wannan karatu har zuwa yau ba a samu wani akasin da aka rufe karatun ba ko aka tsaye da shi allah muna ma godiya an yi filashin dai amma kuma na bi filashin din allah ya taimake mu ba tsaya ba ana ganewa ko saboda ka muna yi wa allah godiya ta musamman akwai yan uwanmu da yawa da sun samu kansu cikin jinya wanda wani ya fara karatun dole dawowa da shi aka yi aka gida wani kuma bai ci gaba ba haka dai to Allah ta'ala muna godiya da irin wannan ni'ima da kai mana Allah mun gode ma abu na biyu muna ƙara addu'a musamman ga mahaifana wanda kusan su ne sila da sanadiyar zuwa na duniya da kuma duk alkhairan da suka bayyana dalilin su ne da tarbiyyar su to ina roƙon yan wasa sa don Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya sa aljanna ce makomar su ƙarin godiya ta gaba da addu'a ga dattijo uba a gare mu alhaji ibrahim aliyu mai zare wanda dukkan wani alkhairi da ya bayyana gari na a garin gombe to shine sila kusan shine silar zamana a wannan gari bayan na zo aiki na bautan ƙasa ko hidimar ƙasa allah ya kaddara ya zaunar da ni a wannan gari duk hidima irin ta uba da ɗaya yi to duk abin da ya faru na alkhairi a gari na a gombe to shine sila to muna masa don allah ya saka mai da alkhairi allah ya karba ayyukansa allah ta'ala ya sa ya gama da wannan rayuwa lafiya Allah ta'ala ya bashi magada cikin iyalansa Allah ta'ala ya raba shi da rushewan aiki da mu gaba daya muna ƙara godiya da addu'a ga malamanmu na wannan gari irin su Sheikh Usman Isa Taliyawa dattijo mai kaunar mu irin su Malam Musa Adam mai hula shi ma dattijo mai kaunar mu kauna ta gaskiya irin su dan uwa abokin aiki kuma mai gida na Malam Adam Muhammad Albani wanda ya ce ma zai zo to kuma ba maki sha'ani ne na rayuwa bai zo ba amma mi magana baki da baki zai zo to muna fatan da lafiya Allah ta'ala ya kara masa lafiya to waɗannan da sauransu da yawa daga cikin malaman wannan gari ba abin da za mu musu sai addu'a suna nuna mana kauna da nusarwa da faɗakarwa da ainihin al'amura dai da za su sa da'awa ta ci gaba dukkan wani malami na suna a wannan gari muna da kyakkyawar fahimta da shi ko muna yi wa juna fatan alkhairi da shi to muna roƙon ku sa addu'a akan Allah ta'ala ya taimake su Allah ta'ala ya sa su gama da rayuwa lafiya muna yi wa shugaban izala na jiha alhaji salisu muhammadu gombe addu'a allah ta'ala ya saka mai da alkhairi domin irin wannan alkhairi da yake faruwa a yanzu a wannan guntu da yawunsu da kuma umarninsu duk wannan karatu ya tabbata muna masa don allah ya saka mai da alkhairi kuma allah ya ƙara masa jagoranci muna mara balale da kuma ƙarin addu'a ga shugaban hizba na jiha alhaji rabi'u haruna wanda muna tare da shi shi ma mai ƙaunarmu ne duk inda muke muna tare da shi domin abin iyaransa ɗazu ana shan ruwa ina ji ni na sallar magariba kuma gida ban koma bai kira ni yake cewa ina ne gun ina ne location din masallacin na faɗa masa to gashi nan muna tare da shi Allah ta'ala ya jagora kuma da muna godiya da irin wannan zumunci da karamci insha Allah karshe za mu buƙaci kaɗan tofa kalamai ɗaya biyu wanda zai zama to guziri na al'umma da za su bude insha Allah godiya ta gaba muna godiya wannan majalisi da wannan masallaci da wannan unguwa dukkan haɗin kai da ake biyawa da awa sun bayar ba mu taɓa zuwa mun samu wata matsala ba gaskiya sun iya ƙoƙarinsu wajen tsare wannan da awa ta tafi kuma ta tafi ɗin daga kan shugaban majalisun zuwa limamin masallaci da mamunsa da na'ibai da mataimaka duka muna sa su a don Allah ya saka kowa da alkhairi wanda ya asasa masallacin ya gina shi da farko mun shi ma muna mai don Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya karba ayyukansa Allah ta'ala ya bashi tukuji aljanna muna ƙara addu'a ta musamman da Allah ramma shi ma tunda muka fara har yau ba a samu miss call ba muna tare da shi tun daga farko har yau to muna addu'a arama Allah ya ƙara wa rayuwa albarka abinda aka sa a gaba na alkhairi Allah ka cimma shi abinda kuma ake tsoro na shari'a Allah ta'ala ya tsare muna ƙara maimaita addu'a ga ƴan uwa ƴan media abokan aiki wanda suma tun da muka fara har yau ba a samu tsaitsaiko ba suna zuwa a kullun su riga mu su shirya su daidaita domin su harba duniya irin wannan alkhairai kuma muna jin response daga al'umma da yawa ana kira ana ji ana ganin karatu ana ji har da kasashen waje ma ana kiran mu gaskiya kuma duk sanadiyyar su ne aikin su ne yanda muke addu'a Allah ya karbi namu aikin su ma Allah ya karbi nasu aikin Allah ya hada mu a cikin lada gaba daya mutanen wani unguwa ta riyal ba abin da zamu ce da su sai addu'a sun ba mu hadin kai da goyen baya da kauna da yanda suke raka mu har waje har mu koma gida yanda muke zuwa muke ganin fuskokin suna kaunar mu ta wannan kauna ce ta gaskiya muna musu addu'a Allah ya saka kowa da alkhairi akwai alaramomi da suka zo irin su malam Adamu Wanzam da sauran abokansa wanda suka zo wannan ziyara ta rufe wannan karatu muna yi wa kowa fatan alkhairi akwai malam salisu manawaci wanda wannan zuwansa na biyu ne ko na uku wanda shine shugaban majalisar mana darul ilmi a manawaci wanda gashi nan muna tare da shi shi ma ya zo da sauran yan uwa da yawa akwai malam usman ya ɗauko tawaga daga masallacin gidan mai girma sanata agoji wanda can kusan shine muke gudanar da darussa bayan kai kafin ramadan har sau biyu a mako sun zo wannan gun ya fi sau adadi gaskiya ran da za a buɗe ma akwai tawaga suka zo sun sake dawowa to yau maga sunan karkashin jagorancin ladani kuma limamin masallacin malam Uthman da sauran yan tawagarsa gaba ɗaya mana muku fatan alkhairi yanda aka zo wannan gu lafiya Allah mai da kowa gidansa lafiya akwai irin su Alhaji Bello Muhammad Tahir irin su chairman na Tiki na nan Fantami da sauran masoya dai wanda ba za su kirgu ba suna nan da yawa muna yi wa kowa fatan alkhairi akwai irin su Alhaji Hassan kullum muna tare da shi akwai irin su Alan Guburo na ga su dagaci na nan unguwan gabuka ko real ya hamadu kafi da real duka muna tare da su da dan maliki dattijo dan malikin fantami wanda kullum muna tare da shi iya rumfan nan iya jinmu har ya aiko da alqur'ani shekaran je guda 20 sadaka muna mai addu'a Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya mai da kowa gidansa lafiya akwai dattawa ga sunan wasu dubban iya kama sunayen su ba to duka muna yi wa kowa addu'an fatan alkhairi Allah ya saka kowa da alkhairi wannan kuma shine karshen akwai mai kama na ruwa kullum sai ya kama na ruwan gora gashi nan tunda muka fara kwamanda wanda muke sha irin wannan gashi nan wallahi muke sha kullum shi yake kawowa mu sha wata ran mai guziri mu tafi da shi gida tun ran farko har yau wani bawan Allah ne wannan ko ba ya san kama sunansa to Allah ya saka mai da alkhairi yanda ya shayar da mu wannan ruwan Allah ya shayar da hiruwan alkausara Allah ya shayar da hiruwan aljanna yanda ya faranta mana Allah ya faranta masa Allah ta'ala ya samu haɗu da shi a aljanna muna yi wa juna barka-barka akwai matasa duk shekara haka yake yi to Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi akwai matasa tun daga unguwarmu har zuwa fantami daga gurabe daban-daban suna biyo mu domin wannan da'awa Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi wannan kauna da al'umma suke mana Allah ya sa ta zama silar zama mu aljanna tare Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi na'am yau ga 'yan agaji su ma kullum ba dare ba rana suna nan mu zo su tarbe mu har mu tafi su tsare mana hanya mu koma gida duka suna yi suna kula da takalma da abubuwan hawan mutane sun ba ba za mu manta muna musu don Allah ya saka musu da alkhairi yanda ake wannan aiki Allah ta'ala ya karbe shi Allah ta'ala ya wa kowa sakayya da aljanna ban sani ba ko na'am yawa akwai su ma majalisun akwai dan abin da za su gabatar amma kafin a zo akwai komanda za mu nemi izininsa ya dan zo insha Allah cikin kalma biyu uku wanda ya zama sako ga al'umma a su ne na karshe a yi su gabatar na karshe ko ko kuma kai na karshe to afwan abu na zai biyo baya akwai maga- bayanin yan midiya wanda akwai maganganu da yawa suna ta samun tambaya ina ake darasi kafin azumi ina za a koma da sauransu to akwai bayanai daga yan midiya za su yi insha Allah su ma da karshe amma yanzu za mu yi da akalar magana zuwa ga su yan majalisi ba maki akwai tsare-tsaren su da suka yi wanda za mu biyo bayan su insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh